بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan dare na lahadi daren sha ɗaya ga watan shida ko sha biyu daren sha biyu anya sha ɗaya watan jumada al'akhira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na ainihin wato manzuma ta annuniya na al'imam al-kahdani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na 224 ko da 25 a wata nusa قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله علم الفلاسفة الغواة طبيعة علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان ومعاد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان لم يمش فوق الأرض من حيوان والبحر عنصر كل ماء عندهم والبحر عنصر كل ماء عندهم والشمس أول عنصر النيران والشمس أول عنصر النيران والغيث أبخرة تصاعد تصاعد كلما والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بها طل الوابل الهتان دامت بهطل الوابل الهتان والبرق عندهم والرعد عند الفيلسوف بزعمه والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت استكاك السحب في الأعيان في الأعنان صوت اصطكاك السحب في الأعنان والبرق عندهم شواذ خارج والبرق عندهم شواظ خارج بين السحاب يضيء في الأحيان بين السحاب يضيء في الأحيان كذب أرسطاليسهم في قوله كذب أرسطاليسهم في قوله أو يكذب وزن يزيف ميكيا كذب أرسطاليسهم في قولهم في قوله كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان هذا وأسرف أيما هديان الغيث يفرغ في السحاب من السماء الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكله ميكال بالميزان ويكيله ميكال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان ملك إلى الآكام والفيضان والرعد صيحة مالك وهو اسمه والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأذعان يزجي السحاب كسائق الأضعان والبرق والبرق والبرق شوظ النار يزجرها به والبرق شوض النار يزجرها به زجر الحداة العيس بال- بالقضبان زجر الحداة العيس بالقضبان أفكان يعلم ذا أرسطالسهم أفكان يعلم ذا أرسطالسهم تدبير من فردت به الجهتان تدبير من فردت به الجهتان أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملكوت رأي عيان فرأى بها الملكوت رأي عيان أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفان أم كان يعلم كيف يختلفان أم سار بطلي أم سار بطلي موس بين نجومها أم سار بطلي موسى بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني حتى رأى السيار والمتواني أم كان أرسل ريحها وسحابها أم كان أطلع شمس أم كان أطلع شمسها وهلالها أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقبان أم هل تبصر كيف يعتقبان أم كان أرسل ريحها وسحابها أم كان أرسل ريحها وسحابها
بالغيث يهم بالغيث يهمل أيما هملان بالغيب يحمل أيما هملان بل كل ذلك في يد الله كان كونه بل كان ذلك حكمة الله الذي بل كان ذلك حكمة الله الذي بل كان ذلك حكمة الله الذي بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان بقضائه متصرف الأزمان لا تستمع قول الضوارب بالحصى لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران والزاجرين الطير بالطيران فالفرقتان كذوبتان على القضاء فالفرقتان كذبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان وبعلم غيب الله جاهلتان نعم يتي علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان قرأتون شاتركو أه؟
نعم shata har yanzu bayani akan tabbatar da aqida ta ahli sunna akan kaddara Allah ta'ala shike gudanar da komi sabanin abinda yan dabi'a da falasifa falasifa yunaniya suka tafi akai na allantar da yanayi allantar da yanayi su ne wanda suke ganin ɗabi'a ita ke gudanar da komi da haka ba dan kaza ya haɗu da kaza ba da ba a yi kaza ba sun manta da shi Allah fa'alu lima yuridu sun manta da shi inna ma kana amruhu idza inna ma kana qawlu amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai Allah ya so sai ya ce ma abu kasance sai ya kasance duk da wannan baya kore asbab kamar da muka ambata Allah yakan sanya wasu sabubba da suke zamantowa sanadiyar aukuwar wani abu da Allah ya kaddara zai auku amma ba da sababin za ka yi imani ba da musabbib din za ka yi imani lallai wuka tana kisa lallai bom yana kisa amma wanda ke kaddara rai ya fita shine Allah wanda ya mutu ba wuka ta kashe shi ba kawai dai sababi ce wanda ya mutu ba bom ne ko ciwo ya kashe shi ba kawai sababi ne mallam ya mutu bi saifi mata bi ghairihi tanawwa'at al-asbab wal mawt wahid ita mutuwar abu ɗaya ce kuma Allah ta'ala shi ke kaddara ta ba mutuwa ba komai da ka sani haka yake kawai ba wani abu da ya fita daga cikin gudanarwar ubangiji daga cikin ikon ubangiji sai dai yana da wata sunna tashi cikin halittu da ya tsara abubuwa da asibabinsu amma karkai dogaro da wa'innan asibab ka manta da wanda ya halicci asibab din shine abin da ya halakar da falasifatul ula shine abin da ya halakar da wato ainihin ɗan ɗabi'a ya halakar da ire-iren su aristo da za mu ji a gaba ya ce ilmul falasifati ilimin falsafa falasifa jam'i ne na failasuf alfailasuf wato al'alim bil falsafa wanda ya san falsafa ita kuma falsafa kalma ce farisiya asulun kuma kalma ce murakkaba min fala ko faila da kuma sifa ko suf wato sun yi damjinta ne sai aka rage mata nauyi daga faila ma'anarta al-mu'assir sifa ko suf shi kuma da farisanci ma'anar shi hikima ina an ce al-falsafatu ma'anar shi ta'thirul hikma alfailasuf mu'athirul hikima wanda ke fifita hikima akan komi wannan hikimar tana da ɓangarori da nau'uka daban-daban a gurinsu kawai dai a takaice falsafa a asalinta shine ba ruwanka da nasi Allah ya ce annabi ya ce wannan duk daga baya ne daga su falsafa a gurinsu hankalinka da 'yan dabarbarinka su gano maka wani abu shi kuma hankalin ɗan adam yana da iyaka akwai abin da ya sha ƙarfin tunaninka da abin da hankalinka zai iya hararo maka abu ne da kake iya ganin shi ko ka saba a yi amfani da shi ko kake da labarin shi daga wanda ya gan shi gane ko to al'alamul ulawi duka hasashe ne a zo a ce maka rana da wata daga zangon su ga kaza ga kaza ga kaza kan da muka bayani a baya wannan duka takharrusi ne kirdade ne kirdado ne tunda cewa an je duniyar wata ba fa cikin watan ake shiga ba an je duniyar rana ba cikin ranan ake shiga ba daga wani guri suke sanya madubin dubarutu dubarudu ya dubo musu madubo mato amma ba cikin taurarin suke shiga ba ba cikin duniyar ranar ko duniyar watan suke shiga ba an fahimta ko so don haka a duk wanda zai zo ya baka labari kan wani abu na gaibu ba a gaban shi aka yi ba bai san da wannan abun ba shi ma ba zai taɓa baka labari yadda ya dace ba in dai ba Allah ko manzon shi ba sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo baya faɗa sai abin da aka sanar da shi to da haka sai ya zama hikimarsu ta ja su zuwa ga halaka da suka shiga hurumin ubangiji a shashanta ko ba ku ji kan malam bai ce in aka ce ma Allah ka ja bakin ka kai shiru ya ce in ka cike ka shi kafa ya shiga cikin ikon ubangiji sai ka kafurta kuma haka ne wanda ya ce zai yi shishigi cikin lamarin ubangiji halaka zai haka dan adam kana da iyakarka kai abin da ake so gare ka yi na yi bari na bari ka ji da abin da ya dame ka na ibadarka da halayenka ba ruwanka da sha'anin ubangiji game da lamarin ubangiji na ka miƙa wuya ne Allah yana kaza ina yadda ya daidaita sama al'arshi na yadda yana ji yana gani na yadda gane ko yaya yake ji ba hurumin ka bane yaya ya daidaita sama al'arshi ba hurumin ka bane baka kai wannan matsayin ba kai awa an fahimci wannan ku to sai ce ilmul falasifati ilimin yan falsafa al-ghuwati al-ghuwa jam'in al-ghawi aw al-ghawi shine halakakke qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin al-ghawi wal halik halakaku ne yan falsafa halakatuhum uquluhum uquluhum labin da ya halaka su shine taslitul aqli ala an-naql su suna rinjayar da hankali akan naqli akan riwaya da shari'a to ilimin yan falsafa waɗanda suke halakakku batattu babi'atun shine ilimi na ɗabi'a wanda duk zurfin ilimin nan nasu sai cewa ma'adu arwahi makomar rayuka ne bila abu dani ba tare da jukukuwa ba wato abu ne da bai da asali bai da amfani don ruhin da bai da jiki na amfani shi ruhi yana amfani cikin gangar jiki ne ko? ruhi yana amfani cikin gangar jiki ne kai ne ka sai data baka da waya ka sai mega baka da salula baka da fis suka biya kudi ka ce a sai ma data misali a duniyan ko da yaushe za ta ma amfani ba za ta ma amfani ba ko ba haka ko fis din ka siya baka da salula ka sai fis baka da salula kuma ba dama ka ari na wani kuma ka zuba mai kati ka sai mega ka sai ka yi minit ko duk lokacinsu ya ƙare bai ma amfani ba ko kuma ka riƙe wayan inda babu rezo babu cikin sahara babu wifi babu internet babu mai ke cewa service na communicating gabaki ɗaya kuma ka sai tangarahu tana cikin dokar daji da ita kaga ba ta ma amfani ba to haka ilimin falsafan mutum ya dogara da shi ya manta da asali asali shine shari'a ko to kamar ruhi ne babu gangar jiki kaga ba amfani kenan ita asali hikima tana da amfani amma sai an hada ta da mahadinta shine shari'a kamar yadda ruhi yana da amfani an hada shi da da gangar jikinsa to daga sanda mutum ya dogara da sababi ya bar musabbibi to ruhi ne ba shi da jiki ma'ana babu amfani a tattare da shi sai ce a laula ɗabi'atu indahum wa fi'aluha a gurinsu ba don ɗabi'a ba su kuma sun ce ɗabi'a shine wani yanayi da ke samuwa a cikin duniyar sama ko ta ƙasa ko ta ruwa ko ta dabbobi ko ta mutane dan shi aristo a gurin shi dan adam ma alhayawanun naƙi kai ke mai ta'arifi dabba mai magana a gurin aristo shi ne dabba gane ku yawa shi ne dabba wanda ya ce mana dabba shi ne dabba wanda ya ce mana tsutsa shi ne tsutsar wanda ya ce mana biri shi ne birin ya suka ce dan adam yana tsutsa ya shekara dubu menene da tara tara da yana da yawa ciki eh dubu tara da dari tara da tasa'in da tara da kwana tara da awa tara da ya koma guri wa innan tarkacen lissafin nasu ya koma kaza ya zama dan adam wato suna so su karyatar da halittar da Allah ya yi mawa annabi adam min turab ake su ce mutum canzawa yake daga wani yanayi zuwa wani yanayi da aka so a gurinsu duniyan nan ma in ta kare za a shiga wata rayuwa ta daban wanda mun yi ire-irenta a can baya ba nufinsu lahira ba to ɗan ɗabi'a ke to su babban ilimi a gurinsu shine shine ɗabi'a shine ce laula ɗabi'a to indahum ba dan ɗabi'a ba a gurinsu wa fi'aluha da ayyukan da ɗabi'a take yi lam yamshi fawqa al-ardi min hayawan da babu wani mai rai da zai yi tafiya saman ƙasa daga su nufin su ba dan hasken rana da na wata ba ba dan taurari da jujjuyawar su ba da ba mai rayuwa da a duniya la mutum la dabba la tsutsa la ƙwaro la kifi la koma menene waɗancan taurarin suke juya shi shi yasa su su aristo suka burkice suka koma bautar gumakan da suka kirkira su da surar wasu taurari shine irin nan muka yi bayan yankunan su china da india har yanzu akwai irin waɗannan masu wannan addini ganin su taurarin ɗan adam suke juya shi yana da rana yana da wata yana da tauraro bal taurari ma da nau'ukan su mabambanta akwai tauraron kaddara alheri akwai tauraron kaddara shari akwai kaza akwai kaza kuma in sun ga dama boka ya canza a gurinsu taɓaɓɓu ke malam ya ce walbahru unsuru kulli ma'in indahu su a gurin falasifa da 'yan ɗabi'a teku shine sinadari ko asalin kowane ruwa da ka sani da ruwan sama da ruwan rijiya da kowane ruwa dai na teku ne washamsu awwalu unsurin unsurin niran kuma wuta a gurinsu farkon unsurinta asalinta wato masdarinta shine rana ce kowace wuta da ka gani to daga rana ne aka same ta a nasu binciken kenan zai zama kakan tabaitukan da yawa ba dogon bayani ba za ni don yanzu na ga dama zan rikita ku gani ku yawa shi dai kawai mumini yadda yake da abin da Allah ya bashi labari sai ce wal ghaifu kaga ruwan sama a gurinsu abkhiratun ne jam'in hayaki mai da jam'i kamar su ruwa ne kamar su haske to don haka a gurinsu ruwan sama da kake gani abkhiratun hayaki ne ta sa'ada da yake hawa sama kullama damat duk lokacin da ainihin wato sama ta duko ta dage ko ta jima bi hatulin ta dawwama gurin saukar da ruwan sama alhatulu shine mujarradin sauka kawai saukan abu daga sama sai ce bi hatulil wabili da saukan mamakon ruwan sama alwabil almataru shadid alwabil ruwa mai tsananin sauka fa illam yusibha wabilun fadal fadal ai shine yayyafi alwabilu shi kuma mamakon ruwa alhattan taukidi ne akan me akan wato ainihin alhatul domin an ce hatalal ma'u yani nazala hakan nan hatana حتن الماء يعني نزل تتابع نزوله نزوله shine alhatta to daka a gurin su idan hayaki ya taru na teku bal hadda tiriri suka ce ana da huwa in ka bude tukunya ba akwai wani tiriri da ke tasowa ba to wannan tiririn na teku dan teku lokacin zafi yana tiriri mai zafi lokacin sanyi yana yin mai sanyi to wannan tiririn na teku da na duk wani abu mai zafi kai in ka matsa fa za su iya ce ma har hucin da mutum yake yi lokacin sanyi da lokacin zafi shine yake tattaruwa iska sai ta kaɗa shi sai ta tattara shi a sama a girgije sai kuma a sauko da ruwan sama gashi dai ruwan teku na gishiri ne shi kuma sai ya sauko azubin furat ya sauko mai tsananin zaki mai daɗi daga sama damat bi hatlil wabili alhattan an gane ko wadda saman nan ta dage gurin saukar da mamakon ruwa mai bibiyan junan shi duk da akwai wasu malamai da suka ce ta iya yiwuwa ya zamanto ruwan teku ƙila ya zama wato ainihin daga shi aka samu ruwan sama akwai malaman da suka suka tafi akan haka amma dai abin da zahirin alkur'ani ya nuna tabbas Allah ta'ala ya bayyana cewa yana aika iska ta tattara girgije guri guda Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha fatara al-wadaqa wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadaqa yakhruju min khilali Allah shi yake aiko da iska ce iskoki ce iskokai kuma ko kama masu shi Allah yake aiko da iska fa yusiru sahaba o fa tusiru sahaba shi wannan iskar ta zaburo da wato ainihin girgije to wasu malamai suka ce fa tusiru sahaban ana nufin kasan girgije shi ma namiji da mace ne ta ɗauko barbaran iska wato girgiji namiji ta kai ma girgijiya mace a muku gwari-gwari ta kai ma girgijiya mace sai waccan girgijiyar sai ta saukar da ruwan sama to koma dai haka ne ai da izinin Allah ne an gane ku to daka idan an ce Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaban kaga a ciki bai ambaci daga teku aka daga ruwan yayi sama ba wanda kuma zahirin alqur'ani ya nuna shi ruwa daga sama yake kamar yadda malam zai ambata mana a gaba kamar yadda hatta cikin suratun naba ya ce menene wa anzalna minas sama'a ma an sajjaja in kafin nan wa anzalna minal mu'sirati ma an sajjaja da mu'sirat giragizai da ci muka saukar da daga cikin giragizai ma'an ruwa sajjajan mai yawan sauka ya amfanar da al'umma to kaga Allah ya bayyana daga ina daga daga girgije daga daga sama wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum duk inda Allah ya ambaci ya saukar da ruwa sai ka ji ya ce daga sama to daga sama Allah ya halicci kayan shi ya umarci girgije ya zubo da shi ta hanyar ba ma mala'ika umarni ya ba ma girgijen umarni an gane wannan to su a gurinsu wato hayakin teku da hucin teku shi yake taruwa a sama sai kuma ya saukar da ruwa warra'adu tsawa inda alfailasufi a gurin bafalsafe bi za'amihi a ganin shi sautu tsikaki suhbi fil a'naq wato sauti ne na wato ainihin istikak shine haduwar abu biyu su gogi junansu sai wani ƙara ya fito kamar zaka wasa wuka zaka wasa wuka ai kaga ka hada wuka da wani karfe gogawar da kai ƙaran nan da yake shine istikak an gane ko to da ka su a gurin su a tsawa da kake ji sauti ne na ainihin taurari as-suhab jam'in sahab taurari da suke kiwayawa iska ce take shiga tsakanin ba tauraro ba giragizai nake so iska ce take shiga tsakanin giragizai sai ta gogi wannan ta gogi wannan sai ya ƙara a gurinsu an gane ku duk da nan bai ambaci iskar ba ya je ce sautus ikakis suhub wani sauti ne na gugar da ke tsakanin taurari su ƙara fil a'nani a'na su ne anha yankuna na, na sama fil a'nan an gane ko akwai wani malami wato ainihin mai suna abul husain abul baka abul baka al-husaini ya rubuta littafi mai suna kitabul kulliyat to sai ya ce falasifa abinda suke cewa albarku inda alfailasuf narun tahdithu inda istikaki ajramil ahwa'i wuta ce da take aukuwa shi walƙiya kenan kaga walƙiya to wuta ce da take haifuwa sanadiyar samunta lokacin da iskoki ahwa jam'in hawa iska ta shiga tsakanin giragizai sai ce wa zalika aksaru ma yakunu inda intiqalin zamani lokaci in yazo canzawa min albardi ila alhar sai abin ya akwai bil aksi fa yusadifu alhawa'a harran wa bil aksi fa tahdithu aswatun wa takunu an-niranu li shiddati al-istikak to sai abul baqa yace wa amma sunniyuna sumu ahlus sunna فيسندون جميع ما ظهر ما يظهر من الآثار العلوية والسفلية duk abin da ke faruwa na wani tasiri da zaka gani na canjin yanayi ko wani abu a sama ko a ƙasa to su ahli sunna suna jinginawa ila iradatul fa'ilil muhtari suna jinginawa zuwa ga nufi na ubangiji Allah ta'ala shi ya kudurta haka waya kuluna suna cewa ar-ra'du malikun zamu zo malakun wani mala'ika ne au sautu malik ko sautun wani mala'ika ne yusdiru sahaba ila al-jihati allati yuridu Allah subhanahu wal barqu sawtuhu wa ikhtalafu fi miqdari jurmi dhalika al-malak bima yatawaqqafu naqlu naqlu dhalika ala khabarin sahih sai abinda hadisi ya tabbata kitabul kulliyat shafi na 241 wannan shine aqida ta ahlus sunnati wal jamaa an gane ko to da ka sai ce wa ra'adu inda alfailasufi bi za'mihi sautu istikaki suhbi fil a'nani wal barqu indahum wal qiya a gurinsu shuwazun kharijun wani wuta ne da ke fitowa bainas sahabi tsakanin giragizai yudhi'u fil ahyani wanda yake haske a ainihin sansanin sama bangarori na sama sai ce kadhaba aristotelisuhum haka yake asali a nuniya fi kauli amma wasu nusakh din sun gyara shi da cewa kadhib aristotelisuhum to da ka ce kadhib aristotelisuhum fi qawlihi hadha wa asrafa dole ba za ka ce wa asrif ba ake nan amri din ba zai tafi ba a gudu ɗauka wasu malamai suka ce in dai za a canza sadurul baiti din nan da cewa kazzib aristalisahum to dole ne sai an canza ajazul baiti sai ka ce kazzib aristalisahum fi qawlihi hadha fakam qad ba'a bil hadayan hadayan shine shirme magana mara kan gari an gane ko amma in aka bar shi a matsayin wazani ya karye Allah ya ji kammalan kada ba aristo halisu gani aristo din su dai yayi karya fi qawlihi hada a wannan magana ta shi dan shine ya domin in ka ji falasifa sun ce al-muallimul awwal to aristo suke ne malam na farko wanda katan arni ne kundumi ne mushriki ne mai bautar taurari da gumaka to amma a gurin falasifa da 'yan tarbiyyar ƙarya suna ɗaukan maganganun shi suna hujja da su suna matuƙar girmama shi amma taɓaɓɓe ne a gurin arna ma arni ne shi wa kage nan babu kaulani akan kafirci inda arna ma sun kafirta aristo wanda an yi shi tun kafin zuwan annabi isa da shekara 322 aka yi aristo kafin zuwan annabi isa da shekara 322 ya halaka to ire-iren waɗannan maganganun duka daga gare shi suke suke ɗaukowa kuma galibi mafarin halakar su jahamiya da mu'tazila maganganun shi ne suka dinga sawa ana tarjama musu zuwa larabci suna yin hujja da su cikin asma'ullahi da sifatu ya zama arne shine zai maka directing akan abin da ya shafi ubangijinka shi da bai yarda ma da ubangijin ba wace taɓewa ta wuce wannan an gane wannan kuwa wa asrafa kuma aristo ya yi ɓanna ya wuce gona da iri ayyama hadayan ko ya yi wuce gona da iri cikin duk wata magana ta shirin alhadayan kamar zancen wanda baya cikin hayyacin shi kamar bugagge wanda ya yi marisa ya sha kamsu ya bugu yana zance maganar shi tana da tasiri ba za ta yi tasiri ba to haka shi su arziki sai malin zai fara warware abinda suka ambata din can muna tare sai ce alghaifu yufragu fi sama'i min sama fi sahabi min sama shi ruwan sama a gurin musulmai ana zubo shi cikin girgije ne daga sama to kaga sai a fassara Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban wannan ruwan daga sama can inda Allah ya ga dama yake zubo ruwan zuwa girgije fa yabsuquhu fis sama'i kayfa yasha sai zama girgije kaman wata kaman shine wata boat shato ko kaman shine shato din kaga ruwan famfo da ake rabawa ai ba daga shato yake asali ba shi shato cibiya ce wani ainihin senta ne da ruwan zai taru a nan daga nan sai a rarraba ma wasu mutane ko wasu gidaje ƙayyadaddu za ka sai a yi shato kaza a cikin gari to shi ma girgijen kala-kala ne wannan girgijen shi zai ba mutanen yanki kaza wannan girgijen shi zai ba mutanen yanki kaza wannan girgijen amma asali daga sama ruwan yake kuma da umarnin Allah wannan shine aqidar ta musulmi wa yakiluhu mikalu bil mizan mala'ika mikal shine mika'il wanda yana cikin mafiya daraja cikin mala'iku wanda Allah ya ce duk wanda yake adawa da shi yayi adawa da Allah kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin to mikal ya zo a hadisi cewa shi ke raba ruwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yake umartan girgije ya ainihin wato saukar da ruwan sama an gane ko wa yakiluhu mikalu bil mizan ce la qatratun babu wani dugon ruwa da zai sauko illa wa yanzilu nahwaha malakun face sai wani mala'ika ya sauka a gurin da ruwan zai dira illa wa yanzilu nahwaha malakun ilal akam zuwa ga tudduna jam'in akama tudu kenan wal fayadan da ainihin tekuna da gulabe inda ruwa ke ke taruwa ko yake wucewa to sai dai wannan ban san dalili akan duk inda ruwa zai sauka sai mala'ika ya sauka ba Allahu a'lam sai ce wal barku mun wuce shi ko kunan wal ra'd sayhatu malik wa huwa ismuhu ar ra'd tsawa cida ko yara suke kwaran kwatsa sayhatu malik eh eh sai sai da tarnatsa to ba a rantsuwa da ita halitta ce ita ba tsawa da kake gani sai hatu malikin sautin ƙara na tsawatarwar wani mala'ika ne mai suna malik wa wasmu sunan shi ne wato ainihin malik wasu ka ce maliku dai mai tsaron wuta wasu ka ce wani mala'ika ne hadisi bai ambaci sunan shi ba domin ya zo a wani hadisi duk da wasu malaman suna raunata shi sai dai shekul albani ya ainihin hassana shi cewa ibn abbasin ya ce yahudawa sun zo gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi suka ce akhbirna anir ra'adi ka ba mu labari game da tsawa ma huwa menene wannan tsawa kala sai ce malakun min mala'ikatin lahi sunan wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun allah muwakkalun bis sahabi an wakilta shi da gudanar da ta ainihin giragizai ya suƙuhu shi ke koro giragizai haifu a marahullahu yadda Allah ya umarce shi an gane ko? to da haka ar-ra'd wasu ka ce sunan mala'ika ne subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati suka ce ar-ra'd to mala'ikan kenan da ke kula da ruwan sama wasu suka ce ar-ra'd wato tsawar da ake nufi ita da kanta tana yin tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai ce wal barqu war-ra'd sihhatu malik wa huwa ismuhu yuzji as-sahaba shine yake kada giragizai ko yake musu tsawa yake kada giragizai ka sa'iqil az'an kamar wato ainihin mai kada ainihin a raƙuma ne az'an jam'in za'ina azza'ina asali azza'an balaguro ko yawma za'ni kuma yawma iqamatikum to an ce azza'ina abun balaguro kaga ko ai raƙumi ya fi juriya cikin tafiya to sai ake kiran taguwa da azza'ina jam'in shi sai a ce azza'an to yanda mala'ikan nan yake kora giragiza yake kada su kamar yanda makiyayi yake kora raƙumansa wal barku shi ko walƙiya shauzun nari harshen wuta ne yazjuru habihi da yake tsawatar da ko yake kada wa'incan giragizai da shi shi wancan mala'ika zajral hudatil isa ko isi diya halatta irabi bil qudban irin yanda alhuda alhadi shine mai mai kora raƙuma da ainihin hida'a ko hid'a hid'a ko hida'a shine waƙe da ake maraƙuma ana zuga su kamar zugo kamar wayanda masu zuga raƙuma cikin balaguro ko dawakai duka ana musu wannan koda sun gaji sai su girgije gajiya an an zuga su an gane ko eh kamar yaro ya gaji kace mai gudun ka na bara gudun ka ƙara dagewa to sai raƙuma ko dawaki su ƙara dagewa yanda ka san suna kada al'is al'is jam'in a'yas al'a'yas kari al-karim min al-ibl raƙumi mai karamci manyan raƙuma wanda ai kamar wato jajayen raƙuma haka ko kalan buktu masu tozo biyan masu daraja dai a cikin jinsin raƙuma su ne a ce ainihin a'yas al'is sai zama jam'i al'aisa'u macen wannan jinsin na raƙuma kenan an gane ko a'yas muzakkar ne aisa'u mu'annas jam'in shi al'is to kamar yadda mai hida'i ko hida mai kada raƙuma ko dawaki yake ziga su al'is wato su waɗancan raƙuman manya masu karamci bil ƙudubani da ɗan icen da ke hannun shi ai makiyayi da sanda aka san shi to yadda ka san makiyayi yana ɗaukan sanda ya kaɗa shanin shi ko raƙuman shi to haka wannan mala'ikan yake kaɗo waɗancan a giragizai ɗin su sako da ruwan sama da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan ko so da ƙarashin wancan hadisin na ibnu abbas yahudawa bayan annabi ya gaya musu ga aikin da ar-ra'd yake yi sai suka ce fa masautul ladhi nasma'u to me sautin nan da da muke ji kala sai yace sautuhu sautin shi mala'ikan ne shine ar-ra'd tsawar sai zama sauti ne na na mala'ika kenan ba istikat ne da ke tsakanin giragizai ba da falasifa suka ambata wanda wannan hadithin imam ahmad da at-tirmidhi da an-nasa'i cikin kubra at-tabarani cikin al-kabir abu nu'aymin cikin hilya duk sun fitar da shi al-shaykh al-albani yace hadisi ne hasan an fahimta ko akwai hadisin da ya cewa ar-ra'du malakun yazjuru as-sahaba ra'ad wani mala'ika ne da ke mawa girgije tsawa walbarku ƙarku sauƙin malaki shi kuma walƙiya wato ƙara ko kuma jibtawan bulalar mala'ika ne da bulala yake kaɗa su wasu ‘yan shi'a walƙiya sun ce sautin sai na ali ne tsawa walƙiya kuma suka ce bulalar shi to wannan mas'alar ta cewa ar-ra'd malak ne ko kuma sautin mala'ika ne ita ce abin da ya fi kusa da daidai kamar yadda muka ji akan wancan hadisi shi kuma walƙiya menene shi akwai saɓani sau da wannan hadisin na biyu da ya ce walbarku tarku sautin malak hadisin na da rauni ibn kathirin ya raunata shi haka na alhafiz ibn hajar a cikin al'isaba fi tamyizi as-sahaba amma asalin hadisin ibn marduya ya fitar da shi a cikin tafsirin shi yana da rauni to dai ala ayi halin babu wani iskali a ciki walƙiyar ta zama bulalan mala'ika ko wuta da mala'ikan ke kora girgije da shi in dai nassi ya tabbata fa'alar ra'asi wal jild amma in bai tabbata ba al'amuru ya jibu tawakkufa alai sai mu tsaya kawai walƙiya kanan shi kenan Allah ke kaddara ta ba mu san yaya ainihin wato lamarin yake yake kasancewa ba ina fata an gani na'am sai ya ce mi afakana ya'lamu za aristalisuhum shin aristo ya san wannan zancen bai sani ba shishigi ya yi kawai ya ce istikak ne da sauransu tadbira man faradat bihil jihatan gudanarwa ta allan da ɓangarori biyu na duniya duka sun ta gare shi ko jihatani sama da ƙasa ko jihatani gabas da yamma wato allah shi ya mallaki komi am ghaba tahta al-ardi shi bi ainihin failasubu yake aristo ana ce mai aristo ko aris Aristoladis ko Aristoladis suna da sunan barkatai. Sunan ya kira shi Aristolis ana ce mai Aristolis ana cewa Aristodalis sunan dai. to sai ce am ghaba tahta al-ardi ko aristo ya buya cikin ƙasa ya nitse ya je ya gano abin da ke ƙasan duwatsu da teku da wane ne har yazo yake cewa teku shine asalin ruwan sama am sa'ada sama am sa'ida sama ko ya hau sama ne ya ga yanda taurarin da giragizan suke rayuwa fara'a biha al-malakuta ya gano wato malakuta samawat abubuwan da Allah ta'ala ya mallaka cikin sama ra'ya ayani aw ayani gani na ido ya gan shi gani da idan shi am kana dabbara lailaha wa naharaha ko shi yake gudanar da daren duniya da yinin duniya am kana ya'lamu kayfa yakhtalifani kuma ya san yaya suke sabawa in dare yazo ina yini yake in yini yazo ina dare yake ya sani kuwa amsara batlimusu baina nujumiha wata nakira ce daban batlimus kaga mun gama da aristo shi aristo a shine malamin iskandar al-iskandar al-awwal wanda ya kirkiro iskandariya ta wato ainihin roma an gane ko kuma shi ɗalibin aflaton ne akwai aflaton wanda shi ma failasuf ne da kai ta jin sunayen aristo aflaton ibn sina wane ne a cikin wannan ilimin na falsafa to shi ma batulimus akwai batulimus al'awwal to ba al'awwal ɗin ba ne don shi ma al'awwal kusan tare suka yi zamani da aristo don shi sai da ya zama fir'auna ma sai da ya ayyana kanshi sarkin misra ai kun san fir'auna sunan kujera ne sai da ya ayyana kanshi sarkin sarkin misra amma batlimus wanda yake asani kenan na biyu to shine yake magana anan shi kuma batlimus alkaluzi suke ce mishi sai a bambanta shi da wancan sai a ce alkaluzi yana da littafin almajsa'i inda littafi ne da ke magana kan ilimi na alfalak da riyadiyat wato geografiya ce da abin da ya shafi ilimin science da sauran biology da wani a cikin wannan littafin nashi mas'aloli guda goma sha uku ya tattauna a ciki wanda littafin an fassara shi zuwa ga larabci yahya ibn khalid ibn barmak albarmaki kenan shi ya fassara shi alfadl bin abi hatim at-tarabizi ya mai sharhi abu ar-raihan al-bairuni al-khwarizmi shi kuma ya zo ya talhisin shi to batalimus shi ya rasu bayan miladiya bayan haihuwar annabi isa in sahha da shekara 180 ya halaka to sai ya ce amsara batulimusu baina nujumiha ko batulimusu ya yi tafiya tsakanin taurarin sama ne hatta ra'as sayyara wal mutawani har ya ga taurarin da ke gudanawa da wanda ba sa gudu da sauri wanda suke tsaye guri guda attawani jinkiri amkana atla'a shamsaha wa hilalaha ko ya leko ranar da ke sama da jinjirin watanta am hal tabassara kaifa ya'taqibani ko ya duba ya ga yanda suke bibiyan junansu am kana arsala rihaha wa sahabaha ko shi yake aiko wai iska ne da girgije daga sama bil ghaithi ya aiko su da ruwan sama yahmilu ayyama hamalani wanda ruwan nan yana sauka dukkanin wani sauka alhamal sauka kaɗan kaɗan tunda ruwan sama ai ɗigowa yake dis dis hayyata ruwal qatru wa minhu tadaffuqul khiljan sai ce ina bal kaga idrabiya ce duk wancan zancen ba haka bane bal ina wane shi kana zalika hikmatallahi wannan ya kasance hikimar Allah ba ruwan batalimus bai san da wannan ba sai dai karyarsa ba ruwan aristo aflaton da duk kannin tarkacen su hikmatallahi alladhi bi qada'ihi hikimar Allah ce wanda da hukuncin shine hakan ke faruwa mutasarriful azmani wanda shi ke gudanar da zamunna da lokuta shi yake kaddara sanyi ya kaddara zafi ya kaddara kaza ya kaddara batsulinusu ba da shi akai haka ba la tastami' qawla ad-dawarib bil hasa yana da alaka da zancen tanjimi kar ka saurari zancen mai bugun kasa boka kenan nabi ce man ata arrafan aw kahina fa saddaqahu bima yaqul فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya je gurin boka ko mai duba ko dan kacau kacau ko dan tsubbu ko da kasan dan tsubbu yaudara ce ai tsubbu dibbu ne kasan ba washe bai da ba bai da ba tsibbu an ce tsibbu to dibbu suke ne an gane a dibbun nabawi ya ce tsibbu to yaudara ce ba tsibbu yake yi ba kafurci yake yi ba dubbu ba ne ba likitanci ba sai ta kai yau da gobe da an ce dan tsibbu to ana ai ba mu cewa malamin tsibbu ma ko jingina malinta ga tsibbu zalunci ne daga sai a ce tsibbu ka dan tsibbu boka kenan to annabi ya ce duk wanda ya je gurin boka ko mai bugun ƙasa ya tambaye shi kan wani abu sai ya ba shi labari sai ya yadda to a tafau ya bar addinin musulunci sai ya sake kalmar shahada sabon musulmi da tsaffin zunubai tsofaffin zunubai to da ka sai ce la tastami qawla ad-dawarib ad-dawarib jam'u darib karka saurari waɗanda suke bugun ƙasa daga ƙasan su yi wani zane su yi wani surkulle daga nan shi ma fa ilimi ne koyon shi ake koyon shi ake wannan bugun ƙasan da kake gani yana da alaƙa shi ma da taurari yanayin yadda taurari ke gudana wannan da muka fara bayani a baya yasa wani abin sai muke ba ma faɗa sai mu rufe to haka suke zazzanawa su zazzana su daga nan wai sai su gano ƙaddaran mutum sai su gano in sata aka mai ga inda yake amma babu ko shakka da shaidanu suke aiki inda su shaidanu a fari ɗin su galibi bautar taurari suke da to su kuma suna da kundinsu da suke tsara kowane ɗan adam da irin yadda za su iya gano wani abu su yi hasashe amma zai iya yiwuwa ya zo kan daidai zai iya yiwuwa ya zo ba kan to koya ta kasance ko sun ce ma dukiyarka na guri kaza ka je ka gano ta to dai mutum ya kafarta ko ba su baka gano ta ba to asara biyu kenan zulumatun ba'duha fawqa ba'd wazajirina bayra da masu tsoratar da tsuntsaye bi bayrani ta hanyar su ta da su in suka zabura sai su yi canfi idan tsuntsayen suka yi dama sai su ce to wannan harka akwai albarka cikinta in suka yi hagu su ce babu babu albarka wanda tsohon wato ainihin tsohuwar al'ada ce ta larabawa mutum zai yi tafiya ko zai wani kasuwanci ko wani aure ko wani kaza sai zai da sassafa inda tsuntsaye suka taru kasan ice suna cin kakkaɓin bishiya da ya je sai ya lallaba ya lallaba yana zuwa sai ya musu ihu don za su zabura ai su tashi don suka tashi in suka yi dama to da sa'a in suka yi hagu ba sa'a ai su ma hausawa na da nasu ko ka fito ka fara ganin kuturu ba sa'a ko ga wata ke da suna tsuntsun nan mujiya tana kuka saman gida za a yi gobara ko za a yi mutuwa ko wani abu makamancin haka duka wannan canfi ne اللهم لا طير إلا طيرك ولا حكم إلا حكمك ولا إله غيرك to don haka in ya kaɗa tsuntsun sai ya kudu to sai ya sake ya bugo layi kenan yanzu yanzu sakewa za a yi to karka saurari wa'annan mutane falfirkata ne domin ɓangarorin nan guda biyu da masu canfi da masu bokanci ka zubata ne a lalakawa suna yin surgumin ƙarya alkazub suna ƙarya kundumemiya akan hukuncin Allah suna nema su canza abin da Allah ya hukunta wa bi ilmi ghaibillahi jahilatan alhalin jahilai ne su da lamarin ubangiji ba su san gaibo ba ƙarya ce kawai qul la ya'lamu man fi samawati wa man fil ardi wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah sama da ƙasa ba wanda ya san gaibo sai Allah Allah ta'ala ta shirya ta da za mu bar shi haka sai kuma mu ƙara waiwaye kan munajjimuna malam zai ƙara sai an ɗan ɗau zango kaɗan ila karatu na gobe dai mu gama da su mu koma karatunmu na shari'a ya fi daɗi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah